السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قام يو أشرين دبيو قوتا وأشرين دعايا أشرين دعايا قوة الربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبودي دريه دود أربعين دعايا قم شاء ترى قوة كوشا تقصد 18 ko 18 ga watan 12 miladiya 2019 a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sirar sahabiya ta bakwai a jerin sahabbai mata da ake mana bayani akan sirarsu wannan sahabiya ita ce ummu haram bintu milhan ummu haram bintu milhan al-imam ibn abd al-barr rahmatullahi alayhi a cikin al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab yace la aqifu laha ala ismin sahih yace iyakar binciken sa bai ga sunanta wanda ya inganta ba so da ka ta alkunyar ta ta lulluba sunan so da ka kusan duk littafan sira ba su ambaci sunanta ba haka limamin na hajar a cikin al'isaba fi tamizis sahaba shi ma bai ambaci sunanta ba kafin sa malamai da suka ba da tarjamar ta irin su ibn sa'ad a cikin at-tabaqatul kubra al-imam az-zahabi a cikin tarihul islam duka ba su ambaci sunanta ba saboda haka ummu haram shine sunanta to shine ibn abdul bar yake cewa وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرمها ويزورها في بيتها ويقيل عندها ودعا لها بالشهادة من ذا لسما يا قسم شينا جرم ماتا ينا بات درجة ينا زيارة جدنتا حما يقن تاي بتشرانا أجدا يقيلولا sannan annabi su sama ya mata addu'a Allah ya azurta ta da shahada kamar yadda za mu gani shine ma ne ce al-ansariyatu shahidatu wacce balansariya ce ita sannan kuma ta yi shahada ukhtu ummi sulaimin yar uwar na na ummu sulaim ce wacce aka gama ba mu sirarta wa khalatu anas ibn malik sannan ya kumbace ta sayyiduna anas wato yar uwar mamar sa innar sa kenan wa zawjatu ubada ibn samiti sannan kuma matar sayyiduna ubada ibn samit to duk wannan ita ce kamar da dai ibn abdulbar ya ce sunanta bai tabbata ba ga wani a ce ga wani suna domin akwai wanda suka ce ana ce mata arumaisa amma imam ibn hajar kusan ya musu ya mayar musu da martani waɗanda suka yi wannan cewa sunan yayarta ne wato ummu sulaim kamar yadda ya gabata عن عنس رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم sayyiduna anas ibn malik radiyallahu anhu yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidanmu ma huwa illa ana wa ummi wa khalati ummu haram a gidan a lokacin ba kowa daga ni anas sai mamata ummu sulaim sai innata wato ya kumbota ummu haram wadda ita ce ake ba mu sirar ta yanzu faqala sai yace qumu fala usalli bikum sai annabi sun ce ku tashi in muku sallah wa salla bina fi ghairi waqti salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah ba lokacin sallah ba sai dai dan mu samu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a gidansu gidansa Anas ya samu albarka yin sallah annabi sun ba su ba ba su bi ba to daga cikin lokutan da yazo ya sallah akwai wannan innar tasa wato nana ummu haram radiyallahu anha wannan hadisin yana cin sahihu muslim hadisi ne sahihi kamar yadda ya tabbata ash-shahida wato wacce ta shahada استشهدت رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة قبرص تاي شهادة تارس أياقو قند أكي أزمن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وند أن ياك إني أجرن قبرص سايبروس كي نين تشي كسر سايبروس تشي أكي تمت قبرص suka rubuta da fado amma asalin malamai na na na na geografiya to suna sawa da sinun ne al-imam yaqut al-hamawi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa mu'jamul buldan yake cewa bi dhammi awwalihi wa sukuni sanihi thumma dhammi ar-ra'i wa sinin muhammalati yadda ake faɗan sunan wannan garin shine harafin farko wato ƙafu za a masa rufu'a za a masa damma harafi na biyu wato ba'u za a masa sukuni harafi na uku wato ra'un shi ma za a masa damma kaga ƙubburu ƙubburu sai ya ce wa sinin muhammalatin sannan kuma sinun wacce ba ta da dugu in an ce sinun muhammala ana nufin dai sinu domin in ana so a bambanta ta da yan uwarta sai a ce sinun mu'jama a sinun mu'jama ita ce shinun kenan mai dugu uku har ma wani zubin sai su ce mata musallata wato harfan ta guda uku kuma harfan guda uku a sama dama ba harafi a larabci wanda yake da harfa uku a ƙasa ko ko akwai babu sai ce kalimatun rumiyatun kalma ce asali ta rumawa yaren rumawa ne kamar ka ce italian language yaren italy ne وافقت من من العربية القبرص النحاس الجيد أصل سونا يا داتي دا كلمة لارتشي قبرص النحاس الجيد النحاس كمان tama ko kuma tagulla ko kuma dalma dalma aljayyid mai kyau malamai suka ce wurin har yanzu yana cin arzikin da suke takama da shi suna takama da dalma ƙuburus gari ne da yake jazira ce island tsibiri ne tsibiri ne da yake gaban mediterranean sea al-bahr al-abyad ko su ce mishi baharul rum wanda teku ne kusan da ya zagaya ya haɗu da masar masar na da shi mutum ya tafi iskandariya sannan biladu sha syria su ma akwai wannan tekun ya ratsa ta ƙasarsu haka lebanon lebanon ita ma haka haka taki to sai ya zama garin kusan a tarihinsa rumawa sun mallake shi sannan kuma sai ya dawo hannun musulmai sakamakon mallakar da rumawa suka masa italiyawa to sai ya zama sun ba addininsu a nan addininsu ya tabbata a garin sannan kuma yarensu sai ya zama ya tabbata to kuma musulmai sun shiga garin turkawa sun mallaki garin ko bayan zamanin sayyidina Usman to turkawa sun zama bayan sun karɓi musulunci su suka mallaki rabin garin to kusan manya-manyan lugogi guda biyu da ake da su su ne waɗannan akwai yaren rumawa sannan kuma akwai yaren turkawa sannan haka abin da ya shafi addini a yau akwai ɓangaren da suke rike da addinin kiristanci akwai kuma ɓangaren da suke rike da addinin musulunci mun gane garin ya yi ta ɓangaren gaba ta ɓangaren kudu ya haɗu da taki suna da boda da turkiya ta ɓangaren kudanci sannan ta ɓangaren yammaci shi kuma sun haɗu da sham da lebanon dama da lebanon da sham makwabta ne dukkaninsu suna ake ci musu biladu sham siriya da lebanon sannan ta ɓangaren arewa Isra'ila da Masar da garin Gaza garin Gaza dama a Masar a Filistin yake ko Filistin sannan sai ta ɓangaren kuma kudu maso gabas garin ƙasar ƙasar Girka ƙasar Girka Greece ko wadda babban birnin ta Athens to wannan shine garin yana ɗaya daga cikin garuruwan da mutane suna zuwa shakatawa suna da abubuwa na tarihi sannan kuma tun da jazira ce teku ya zagaye garin to irin waɗannan garuruwan dama ba ka raba su da 'yan yawon buɗe ido to shine Qubrus a zamanin sayyidina Usman ibn Affan aka je wannan yaƙi aka aka aka aka ci garin ya dawo hannun musulmai a ƙarƙashin shugabancin sayyiduna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala an to shine garin Qubrus da ita aka je wannan yaƙi وكان أمير الجيش معاوية بن أبي سفيان shugaban yakin jagoran yakin kwamanda shine sayyiduna muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhuma وذلك في سنة 27 الشكرة 20 بقي باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ألوك سني أكجي أكي ونياكي كما أكا مسلم تدقرن أزمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سيدنا أنس يتي حدثتني أم حرام بنت بنت ملحان إناتا واتو أم حرام رضي الله عنها تابان لابار سوى أن رسول الله قال في بيتها يوما النبي صلى الله عليه وسلم يا يبتشرانا قال نن با قال يا شيبا قال يقول قولا باشيبا قال يقيل قيلولة يا شي قال ya ce ko ya kulu yana cewa to sai masdarin sai ya zama ƙaulan ko ya zama ƙilan ko ya zama maƙulatan ko ya zama maƙalatan duka ko ya zama ƙilan amma wannan ƙala ya ƙilu ƙailula shi ne baccin rana duk da malamai suna kawo su akwai ƙailula akwai ƙailula akwai hailula akwai failula ko suna da bambance-bambance in sun ce failula su tari suna nufin baccin safi baccin asuba mutum an da masallaci da asuba sai ya kwanta to failula ce kaga daga jin suna ai ba daɗi sannan kuma wanda ya fi shi gailula kaga mutum zai zama gilu ce na ko gilo-gilo gailula shine bacci bayan la'asa to manzon sama ya zo gidanta ya bacci فاستيقظ سيتاش وهو يضحك النفس ما ينام مشي ينا داريا فقلت يا رسول الله ما أضحكك سيتش يا ما إتن الله ميساك داريا قال أغض علي ناس من أمتي ce an bujiro min an nuna mini a mafarki yanzu wasu mutane a cikin al'ummata yarkabuna zahra hadal bahar za su hau bayan wannan tekun za su hau jirgin ruwa su hau wannan teku albahul abiyar mediterranean sea ko kuma su ce masa baharun ru sukan ce baharun rumil abiyar haka suke ce masa ko kuma su ce masa albahul abiyar mun gane sannan kuma sukan ce masa albahul mutawassit albahul mutawassit shine mediterranean din amma asali laraba suna ce masa mai baharun rum ne baharuru duk sunayensa ne kalmuluki alal asirra maza su mai ce za su hau saman tekun nan su tafi su je su yaƙi kalmuluki kaman sarakuna alal asirrati akan karagunsu wato abin nan gadajensu na mulki asirra jam'i ne na sariya jam'i ne na sariya jam'in sa sai a ce asirra kaga wannan yana nuna ne wato cikin kwanciyar hankali za su je su bude gari ba wani tashin hankali domin duk wanda aka siffanta shi da cewa kalmaliki ala sariri kaga yana cikin kwanciyar hankali kenan ba da wani tashin hankali قلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم sai ta ce ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya sa ni ina cikin su qala anti min al-awwali maza sun ce kina cikin waɗanda za a je da su farko farko فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا بها في البحر سي سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه سي أوريتا فغزا بها في البحر سياكي دا إتيت فياكي أكنت أكجي وننتيكو fa hamalaha ma'ahu ya dauke ta ya tafi tare da ita falamma raja'u da aka je aka yi yaki aka ci nasara qurribat laha baghlatun litarkabaha sai aka kawo mata wata taguwa wata wata wata wata wani alfadari domin ta haushi fa sara'atha kawai sai sai wannan alfadan kawai ya kayar da ita kawai ya kayar da ita fa duqqat unuquha nan take kawai shi kenan aka dandake wuyanta shi alfajarin ya dandake wuyanta fa matat radiyallahu anha shi ta rasu kaga manzo Allah kuma ya masa addu'a mata addu'a kuma Allah ya karba addu'a gashi ta samu shahada da harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam Ibn Bar yace ودعا لها بالشهادة أي ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا متى الدعاء الله يا أزرتاتا شهادة قاكم وشي الله ملوكة سكية أزرتاتا شهادة تونا إتشي أم حرام بنت ملحان إرؤور إرؤور سيدنا سيدتنا أم سليم رضي الله عنها sannan ba mu manta da dan uwansu ba kuma namiji shi ma kaga gida ne gidan albarka Allah madaukakin sarki ya kara mana son sahabban annabi sama ya ba mu ikon kwatanta ayyukansu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in